اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara ana cikin kitabul jumu'a littafin da ke magana akan babuban da suka shafi hukunce-hukuncen juma'a hukunce-hukuncen juma'a to ana cikin babu fadlil gusli yawmal juma'ati to a wannan babin muka kwana don haka hadisan babin ba su kare ba za mu ci gaba to حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماع قال أخبرنا جوي... جويرة بن أسماع
جويرية جويرية بن أسماع عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم خطبة يوم الجمعة ذكر رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التعزيم فلم أزل أن توضأت فقال والوضوء أيلا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التعظيم فلم أزد أن توضعت فقال والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يأمر بالغسل وأن الحديث عبد الله بن محمد بن أسماء يا ذن تدمو إنجي إمام البخاري عبد الله بن محمد بن أسماء نن آه قال أخبرنا جويريا shi kuma yace juwairiya ya bani labari an malikin ya karbo daga imam malik juwairiya agal da larabci juwairiya yakan zo namiji juwairiya yakan zo mace juwairiya aga wannan namiji ne ya karba ne daga ammin shi dan uwan mahaifin shi shi juwairiya ibn asma bin ubayd ad-dubai a alkunya shi ana ce shi abu mukharib al-basri saduqun yayi wafati hijira tana da shekara da saba'in da uku shi juwairiya tubun asma kaga juwairiya namiji wannan da yake cewa akbara na juwairiya kaga namiji ke sannan akwai juwairiya tubun kudama a tamimi shi ma kaga namiji ne juwairiya tubun kudama a tamimi eh a wasu kuma sukan ce da shi jariya tubun kudama daga cikin malamai dai na tarajum wasu sun kawo shi jariya wasu sun kawo shi juwairiya shi ibnu kudama amma shi wannan bai da sabani juwairiya juwairiya ibnu asma to kaga shi abdullahi abdullahi ibn muhammad ibn asma ya karba qala akhbarna juwairiya ce juwairiya kaga juwairiya ibn asma kaga dan uwan baban shi kenan ya karba daga dan uwan baban shi amma likin ya karba wani wuri kuma kaga juwairiya mace daga cikin iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai juwairiya wadda sunanta barratu tana da cikin sa baya watan waɗanda aka ruwe aka ciyo da yaƙi to sai annabi sallallahu ta'ala sallam ya yanta ta kuma ya aure ta ya yanta ta ya aure ta kuma ya canza mata suna da barratu take sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai da ita juwairiya e ta yi wa fati hijira tana da shekara 50 shekara 50 ga hijira tana da shekara 65 e ga mafi ingancin a zance hijira na da shekara 50 ne juwairiya radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin ta yi wa fati kaga juwairiya mace juwairiya tu mace kuma juwairiya tu namiji na to akwai irin wa'annan sunayen waɗanda a da maza da mata duk ana samu wa irin wannan suna to shine ce an maliki ya karbo daga imam maliku an zuhri ya karbo daga muslim ibn muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri an salim ibn abdullah ya karbo daga salim ibn abdullah ibn umar an ibn umara yace ya ji daga sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu anhuma ya dalla tabbata ga dan da uban anna umar ibn al-khattab yace dahir tabbas umar ibn al-khattab in ji shi abdullahi bainama huwa qa'imun fil khutbah wata rana yana tsaye yana khutba ranar juma'a kenan shi sayyidina umar yana khutba ranar juma'a id dakhala rajulun min al-muhajirin al-awwalin sai wani mutum ya shigo masallaci daga muhajiran farko muhajirai na farko muhajirai na farko malamai sun maganganu da yawa a su irin su al-imam sha'bi al-imam sha'bi yace in kaji an ce muhajirai al-muhajiruna al-awwaluna yace alladhina adraku bai'at ar-ridwan waɗanda suka halarci bai'at ar-ridwan su ne suka yi manzo Allah mubaya'a tahta ash-shajara innal ladhina yubayi'unaka tahta ash-shajarati innama yubayi'una Allah لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة to waɗannan da suka yi mubaya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tahta shajara to sune al-muhajirun al-awwal shi kuma katada da ya tambayi sa'id musayyib yace su wane ne da duk muka ji an ce al-muhajirun al-awwal su wane ne shi katada tabi'i ne ce su wane ne al-muhajirun al-awwal sai tambayi sa'id musayyib sa'id musayyib yace su ne waɗanda suka yi sallah a al-qibla biyu suna cikin dibin ma'ana suna musulmi suna tare da annabi sallallahu alaihi duk sahabbai ne suna kallon baitul miqdis a cikin wannan lokaci kuma aka ce a juya a dibi a juyo a fuskanci masjidul haram shine masallaci mai alfarma kaga su yanzu suna da maziyya sun yi sallah a alqibla biyu sun yi sallah alqibla biyu ce to waɗanda suke sun yi sallah alqibla biyu din nan to su ne almuhajirun alawwalun imam zamakshari ya ce almuhajirun al'awwaluna su ne waɗanda suka halarci badar kawai duk wanda ya je badar daga muhajirai suna cikin almuhajirun al'awwalun don wasu sai bayan badar ɗin sannan suka yi hijira waɗanda dai suke da wannan nan ba ne to shine ce wannan mutumin yana daga cikin almuhajirun al'awwalun wanda ya shigo masallaci sayyidina umar bin khattab yana hudu ba aka ce ba wani mutum bane sayyidina usman bin affan radiyallahu anhu sayyidina Uthman ibn Affan ne radiyallahu anhu dan kaga duk duk inda maziyoyi na su in ana maganar wanda suka halarci bai asar ridwani yana ci domin a lokacin manzo Allah ya ake shi Makka sun zo za a shiga Makka ba a shiga ba kafirai sun hana sai manzo Allah ya ce sayyidina Uthman yana shiri da mutanen Makka suna shiri da shi sosai duk sai zafi din nan tsakanin da sayyidina Uthman akwai dan sassarci to haka sai aka tura sayyidina Uthman ya zama jakadan musulmi a Makka to da ya tafi kafin ya dawo sai aka yi bai'atul ridwan sahabbai sun yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam bai'a akan biyyar da za ta zamo sai dai ta zamo dan samu labarin cewa an kashe Usman to da aka zo bai'atul ridwan din nan to sai manzo Allah ya ce hadihi yadu Usman wannan hannun Usman ne ni ma na mishi mubaya'a hannun manzo Allah sai mu hannun sai mu sayyidina Usman mubaya'a kaga in badar din ne ma duka waɗannan da sauransu yana da waɗannan maziyoyi amma an ce badar bai samu halartar badar ba saboda yana jinyar ɗaya daga ɗayan manzo Allah sallallahu alaihi matarsa manzo Allah ne ya umurce shi da ya zauna ya jinya matarsa kuma diyarsa bi annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ko bai je badar ba ya je badar don zaman badar yake nan gurin dan manzo Allah ya ce ka إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فناداه أمر سيدنا أمر يكره wannan da ya shigo din nan namijin nan da ya shigo mutumin nan da ya shigo din nan sayyidina Umar sayyidina Uthman kenan sai ce ayyatu sa ayyatu sa'atin hadi yace yanzu wani lokaci miki wani lokaci miki kaga sayyidina Uthman ya zo me ya zo latti kamar yanzu mutum ana al'amari karfe takwas bai zo ba sai tara yana shigowa sai ka ce wane ji ba agogon ka yanzu karfe na kaga ba kana tambaye shi bane kanka san lokaci a'a kana zargin shi ne bai zo lokacin da ya dace ba don haka yanzu ma ya diba agogo ya baka shi amsa ya yi itirafi da cewa ya latti to shine sayyidina umaru yake rufi da ayyatu sa'atin hadhihi yanzu wace sa'a muke wace sa'a muke kaga ishara ce zuwa ga sa'o'in nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana wanda za mu kai ga hadisi zai kawo a kansu na lokuta wanda ya zo sa'a farko yana da lada wanda abin da ya kaza wanda ya zo sa'a ta biyu yana da lada wanda ya ba da yanka kaza har dai to daga cikin waɗannan sa'o'i ayyatu sa'atin hali haka ba ko guda domin waɗannan sa'o'in duka guda biyar ana tsare su da liman ya shigo mala'ikun da ke rubutawa wani ya zo sa'a ta kaza faka annama qarraba badana wani ya zo sa'a ta kaza faka annama qarraba baqara wani ya zo sa'a ta kaza faka annama qarraba kafshan har ya zuwa ka annama qarraba baydata haka bi yake nan ko to ana karewa liman na shigowa ya zauna sai mala'iku su nada takaddun da aka dauki list din to kaga shi sai na Usman sai ba an nade takaddu ya shigo don haka ayyatu sa'atin hadi wannan a wace sa'ati ya zo haka sayyidina Umar ya ce shi qala sayyidina Usman ya gano abin sayyidina Umar ke nufi na cewa ya zo a makare qala sai ce inni shugul sai kawo hanzarin abin da yasa ya zo sallar juma'a makare yace inni shugiltu an shagaltar da ni ne ina kasuwa na shagala falam anqalib ila ahli ban samu komawa zuwa iyalina ba hatta sami ita ta'adina ban tantance ba kawai sai na ji kiran sallah kiran sallah na biyu falam azid an tawadda'tu don haka bai iya ƙara komi ba komi bai iya ƙara ba Allah kawai ne sai ne yanke sai masallaci fa qala sai sai na umar yace wal wudu'u aidan kaji ta biyu kenan ka dai zo a makare sannan kuma alwala kawai kai ba kai wanka ba alwalla kawai kai baka wanka ka gani duke nan gashi ga makare sannan kuma alwalla kawai ba wanka wa qad alimta anna rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusl alhali ka san annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana umarni duk wanda zai zo juma'a yayi wanka to wannan shine hadisi to kaga ya kawo shi akan fadlul ghusl sayyidina umaru na zargin wani daga cikin almuhajirun alawwalun cewa sun zo latti kuma ya zo juma'a bai yi wanka ba alwala kawai yayi na
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن اداء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعه واجب على كل محتمل
kaga nan daga abubuwan da hadisi ke karantarwa yana karantar da komai mutum yake babba in ya in ya saba za a yi mai tambayi sayyidina umaru sayyidina usman yana cikin almuhajirun alawwali muhajiran farko amma bai hana sayyidina umaru ya ce mishi ayyatu sa'atin hali kaga kamar abin da za a ce makaramin yaro yanzu karfe nawa ko da lokaci ne wannan saboda wanda duk ba shi ba in ya ji an taɓa sai na Usmanu kan ya zo latti to shi dole kama kai shi wanda bai kai sai na Usmanu girman shi ba to kaji sannan kuma musulunci bai hana aiki ran juma'a ba da kasuwanci masu kasuwanci za su je kasuwanci ran juma'a masu aikin ofis za su je aikin ofis ran juma'a tun daga sahabbai suna yi har ma aikin wani bi ya shagaltar da su watan hankalinsu ya ɗauku ba su tantance ba sai ba an kira na biyu kaga yana karantar da halaccin yi aiki ran jimma حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن الحديث عبد الله بن يوسف التنيسي يا من تدم قال يتي أخبرنا مالك يتي إمام مالك يا بام الأباري أن صفوان بن سليمان يا كربو دقى صفوان بن سليمان أن قطاء بن يسار يا كربو دقى قطاء بن يسار أن أبي سعيد الخدري يا كربو دقى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال yace tabbas annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce guslu yawmil juma'ati wajibun ala kulli muhtalimin wankan jima'a wankan ranar jima'a wajibi ne ga duk wanda ya isa mafarki duk wanda ya mafarki mana duk wanda ya balaga wankan jima'a gare shi wajibi ne iyaka dai an san abinda a fuskar wajabcin da wannan lafazi ke nufi kamar hadisan da baya suka karantar malamai sun ce wajibin nan yana da bambanci da wajibin da aka saba wajibin da za a caji ko a rubuta mutum zunubi ba yi ba to ba irin shi bane wajibin nan ana nufin mai karfi ne wankan jima'a yana da karfi kwarai kamar yadda maratibu din shi suke watan wa karamin yaro da babba wanda zai zo juma'a da wanda ba zai zo juma'a ba watan wankan hawa hawa ne wasu na ganin wanka ranar juma'a an so mutum yi wanka ranar juma'a ko yana zuwa juma'a ko bai zuwa juma'a in dai ya sun farki ko yana zuwa juma'a ko bai zuwa juma'a mana ko juma'a ta waje gare shi ko ba ta waje gare shi ba wanka ran juma'a dan ranar kawai aka ci guslu yawmin juma'a sai suka fahimci kawai a ranar kaga zai zamo watan mashru'i sannan aka ce sunna ne sannan kuma in zai zo juma'a to a kadu shi kuma in zai zo juma'a ba la'akari da karami wanda bai balaga ba da wanda ya balaga dukkan su an so bisa kan watan mai karfi mandubi ne mai karfi nami in za a juma'a wanda da juma'a ya wanka mandubi ne mai karfi sannan kuma wata akada ya karfafa kuma ya fi ƙarfi in ya zamo baligi haka in ya zama baligi to mustahabbi ne wanda yake mai ƙarfi ya yi wanka na juma'a idan zai je juma'a na
babu ɗibil juma'ati babu ɗibil juma'ati wannan babi yana magana akan hukuncin shafa turare lil juma'ati don aje juma'a don aje sallar juma'a kaga nan Imam Bukhari kamar yadda ya saba bai hukunci ba sai ya tsaya a mararaba domin sabanin da ke ciki duk matsalar da ke da sabani in ya zo a tarjamar ta sai tsaya a mararaba baya cewa babin hukunci wajabcin yin kaza babin mustahabbancin yin kaza domin lokacin da zai ce wajabcin yi sai wasu ce wasu malamai su ce ba wajibi bane suna da nasosa in yace mustahabi ne su ce ba mustahabi bane suna da nasosa wajibi ne don haka sai ya tsaya a mararba sai ce babin yin kaza babu tsibi lil juma'a haka bai ce dole bane bai ce musahabi bane kawai ya tsaya haka ne ya ki lakin ita tarjama din saboda sabanin da ke a wajen malamai na na hukuncin da zai kawo ko kuma na abin da tarjama ta kunsa na حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا عرمي بن أمارة قال حدثنا شوبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني أمر بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل مغترب وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاست... وأما الاستنان وأما الاستنان وقيم فالله أعلم أواجب هو أم لا ولكن هكذا في الحديث قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وإدة وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله حدثنا علي مؤدب كويت قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني أمر بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمص طيبا إن وجد قال أمر أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا ولكن هكذا في الحديث وأن الحديث حدثنا علي علي يا غنتدم قال حدثنا حرمي يتي حرمي بن عمارة يا ذا تدم قال حدثنا شعبة شعبة شعبة بن الحجاج يا ذا تدم عن أبي بكر بن المنكدر يا كرقود أبو بكر بن المنكدر قال حدثني أمر بن سليم الأنصاري يتي أمر بن سليم الأنصاري يا ذا تدني قال أشهد على أبي سعيد نا تبت أنا حضرت أكن أبو سعيد الخدري ma'ana ina nan a lokacin wannan maganar na tabbata ina nan Abu Sa'id al-Khudri ya faɗi wannan to haka ashhadu ala abi sa'id qala ashhadu ala rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala shi ma Abu Sa'id al-Khudri yace na tabbata na shaida na halarta a lokacin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala yace al-ghusl yawm al-jum'ati wajibun ala kulli muhtalim wankan juma'a wajibi ne ga duk wanda ya isa mafarki wa an yastanna haka ma an yi sanna ya goge haƙorin shi ne zuwa masallaci jima'a ya goge haƙorin shi ya shi ne ma'ana an yi saka ya sanna shi wannan fi'ilin sai aka tsago shi daga sunan haƙori a sinu haƙori an yi sanna ya goge haƙorin shi ma'ana ya aswaki in zai zo masallaci wa an ya masa tsiban kuma ya shafa turare in waje da in ya sami turaren don haka nan qala amrun sai amr ibn sulaimin yace amma al-ghusl fa ashhadu annahu wajib yace shi dai wanka na tabbata wajibi ne domin yana da hanyoyin da ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wajibcin wanka yace wa amma al-istinan wa at-tib fallahu a'lamu awajibun huwa am la amma goge hakora in aswaki kenan da shafa turare Allah shine masani shin wannan wajibi ne kamar yadda wankan yake wajibi ma'ana abin da yake nufi ko da suka zo tare cikin lafazi guda da wanka da istinanu da tsibu shi hukuncin su guda haka dai suka zo cikin hadisin yace su dai wancan yana da tabbas a kansu don haka wasu suka ce idraji ne wannan magana ba taka cikin lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam bane istinanu wa tsibu shi rawi shi ya hada da shi saboda suna daga cikin ladubba waɗanda aka so mai zuwa masallaci ya yi asuwaki ya shafa turare to sai ya sa shi cikin wato ya haɗa shi da zance annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma wannan istinanu wa tibu ba zance annabi bane sallallahu ta'ala alaihi wasallam haka wasu malamai suka fahimta idraji idraji ne rawi ya shigar da wannan magana saboda akwai wuraren da an sunnanta ai aswaki din don haka ma daga cikin dalilan da suka ba cewa shi wankan ba dole ba ne abin da ya wanka ya zan ba dole ba saboda raba mashi wasu abubuwan da ittifaka an su ba dole ba ne kaga babu sabani akan cewa shafa turare ba dole ba ne sannan yin aswaki ba dole ba ne to yin adafin abubuwan da ba dole ba akan wanka sai ya ba da hukunci cewa shi wankan ba dole ba ne yana daga cikin dalilan da suka bayar akan cewa shi ma wankan dai sunna ce dai mai ƙarfi yin wanka na juma'a to shine yace wa ammal istin ammal ghusl fa ashhadu annahu wajib wa ammal istinanu yace amma goge hakora shine yin aswaki wa tibu da shafa turare fa Allahu a'lam Allah shine masani a wajibun wajibi ne amla ko ba wajibi bane walakin hakaza fil hadisi haka yazo a cikin hadisi na'am قال أبو عبد الله أبو عبد الله يشيشين الإمام البخاري الإمام البخاري ميمكو يشي قلت نجي سيشي قال أبو عبد الله الكنية الإمام البخاري كينا ما لمن نسكي الكنية أبو عبد الله سنة ديوا إمام مالك بن أنس أبو عبد الله الكنيش إمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله شما إمام البخاري أبو عبد الله shahararrun dai malamai waɗanda suke da alkunya abu abdullah suna da yawa to abu abdullah al-imam al-bukhari ce huwa aku muhammad ibn al-munkadir shi wannan da yazo a cikin riwaya da aka ce haddathana shuba an abi bakr ibn al-munkadir ba ce an abi bakr ibn al-munkadir ba to shi abu bakr ibn al-munkadir din nan yace huwa aku muhammad ibn al-munkadir dan uwan Muhammad ibn al-Munkadir ne dan uwan Muhammad ibn al-Munkadir ne walam yusamma sai dai shi ba a san sunansa ba ko ba a mace sunansa ba sai alkunya kawai amma Muhammad ibn al-Munkadir kaga shi sunansa Muhammad ibn al-Munkadir alkunyarsa kuma Abu Bakr da Abu Abdullah da ana kira shi Abu Abdullah ana kira shi Abu Bakar sunansa Muhammad ibn al-Munkadir to shi ko Abu Bakar ibn al-Munkadir alkunya kadai aka san shi da ita ita ce sunan ita ce alkunya da aka sai ce walam yusamma shi ba a san shi da sunan shi ba sai alkunya shi eh abubakar hadha din wannan din abubakar munkadir rawahu anhu bukair ibn al-ashaj yace bukair ibn al-ashaj ya ruwaito daga gare shi wa sa'id ibn abi hilal da sa'id ibn abi hilal wa'iddatun da tawaga masu yawa daga marwaita وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله بمبنشن أبو بكر إن ده محمد بن المنكدر أم واني أما أبن ده بمن تاسو شي محمد بن المنكدر ينال الكنيا بيو ينال الكنيا أبو بكر ينال الكنيا أبو عبد الله أما شي كوانا أبو بكر أم وانشي bai da wata alkunya sai Abu Bakar bai da wani suna sai Abu Bakar don haka Imam Bukhari da yazo sai faffalle ayi bayani alaƙa shi da Muhammadu ibn Munkadir don an yi sanin Muhammadu ibn Munkadir yana da cikin manya-manyan malaman Imam Malik radiyallahu anhu babu fadlil jumu'a wannan babin babin falalar juma'a kenan in an ce babin falalar juma'a malamai suka ce za a iya fahimta biyu a nan babin falalar yinin juma'a babin falalar halartar sallar juma'a فضل الجمعة فكذا ذاك ذي لو كان يحتمل أن يكون باب فضل يوم الجمعة كو باب فضل شهود صلاة الجمعة باب فللت حلت صلاة الجمعة يعني باب فضل الجمعة فكذا نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راه فكأنما قرب بدنا ومن راه وما راه في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راه في الساعة الثالثة فكأنما قرب خبشا أقرنا ومن راه في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راه في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح الصمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر الله وأن الهديث عبد الله بن يوسف التنيسي هذا تدمو يشي imamu maliku ya ba mu labari an sumayyin ya karbo daga sumayyu maula abi bakar ibn abdurrahman bararren abubakar ibn abdurrahman ne an abi salih as-samman ya karbo daga abi salih as-samman an abi huraira ya karbo daga abi huraira radiyallahu ta'ala anhu yadda Allah tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam qala yace haƙiƙa tabbas da abu huraira da na ruwaita daga sahabbai domin shi ya musulunta ƙarshe-ƙarshen ma rayuwar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to amma da na karɓar hadisi daga sahabbai daga ba ma dakata daga annabi kawai don haka ya lizimci annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam lokacin da muhajirai suna can wajen kasuwanci lansaru suna gonakinsu na dabinai irin su abu huraira da shi da sauransu suna nan wajen annabi sallallahu ta'ala wasallam da haka ya zama ɗaya daga cikin mafiya yawan riwaya don haka in zaka ji sai ka ce anna tabbas yana da tabbaci annabi sallallahu ta'ala wasallam ya ce man yigtasala yawmal jumu'ati duk wanda yayi wanka ranar juma'a kaga adabu kenan yin wanka guslul juma'a guslul janaba irin yadda ake wankan janaba nan ma'ana hay'at ana nuna guslar janabati yadda ake wankan janaba wankan jima'a irin yadda ake wankan janaba don shi wankan jima'a kamar sauran wanka ne na ibada wankan haidha wankan jinin biki amata wankan ɗauka harami wankan sallar idi duk ga sunan dai to shine yace gusl janaba irin wankan yadda ake wankan janaba ثم راح sannan sai ya tafi faka annama ma'ana ya tafi da wuri raha in an tuna wannan lafazi ya zo a cikin su hadisai da suka gabata malamai suna da fasarori da yawa akan raha a lugar larabci yakan zo da manoni da yawa raha ya tafi da wuri raha ya yammaci raha zahaba raha raja'a in tabdu khimasan وتروح بطانا تبدو خماسا وتروح بطانا كذا أقول لك سنجد راح بمعنى رجع أنت إذا في تتكين فيها أهل سودة يوم أما وتروح سيتداو وترجع كنا إيه وتروح سيتداو تون الراحة يا تفي دولي وسكت راحة بمعنى ذهب كون ذهب يا تفي سيتفي أساء فرقه shi ake kaddarawa abin da ya tabbatar da haka as-sa'a thaniya as-salisa ar-rabi'a al-khamisa kaga ita wacce ba a faɗe ta ba sai aka ce thumma raha sannan sai ya tafi sa'a farko da wuri kenan faka annama karraba badana yana da ladan wanda yayi ibada da kaguwa yanka rakumi za a bashi ladan ya yanka rakumi saboda Allah wanda ya je juma'a da wuri as-sa'a al-ula kenan wa man raha fi sa'ati thaniya wanda ya tafi kuma sa'a ta biyu fa ka annama qarraba bakaratan yana da lada za a bashi ladai ya yi ibada da yanka shanuwa saboda Allah wa man raha fi sa'ati thalitha wanda ya tafi kuma a sa'a ta uku fa ka annama qarraba kafshan aqrana yana da lada wanda ya ibada da rago mai manyan manyan kafanni kaga mai sura cikakka kenan ومن راه في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة wanda kuma ya tafi a sa'a ta hudu shi ko sai sa'a ta hudu ya tafi yana da ladan wanda yayi ibada da yanka kaza wa man raha fi sa'ati al-khamisati fa ka'annama qarraba baydatan shi ko wanda ya tafi sa'a ta biyar to yana da ladar ibada wanda yayi ibada da bada kwai kwai wannan fa idza kharaja al-imamu tukaji wa'annan sa'o'i guda biyar hawa hawa hawa hawa hawa hawa kaga nan in an lura su ibadu waɗanda ake yanka gare su ibada wadda ake yanka gare ta watan raƙumi shine mafifici raƙumi shine mafifici me bi mishi shine shanuwa me bi mashi shine rago to haka dai har ƙasa eh sannan tumaki da awaki tumaki da awaki to haka a ibadu na yanka in kuma ka ce a hadaya ne to shi muttafaqun an haɗu ga baki ɗaya imamu imam malik imam abu hanifa imam shafi imam ahmad bin hanbal dukkan su da sauran ayyuma sun haɗu akan cewa raƙumi ya fi lada wajen hadaya sannan sa shine shanu sannan tumaki sannan awaki in kuma alayya ne shi kuma in alayya ne to irin su imamu shafi'i da abu hanifa gini akan wannan sai suka ce to tun da layya ƙaunar hadaya ce to shi ma su a wajensu raƙumi ya fi lada sannan shanuwa sannan tunkiya a ma'ana tumaki sannan awaki kaga wajen su imam shafi'i da jamhur da abu hanifa amma wajen imam malik ya ce a imam malik ya ce a a wajen layya ba a musu lada rago ya fi lada saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya da shi ضحى رسول الله صلى الله تعالى وسلم بكبشين annabi sallallahu alaihi wasallam yayi layye da raguna guda biyu sai ya ce to tunda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to ya fi lada ya fi lada don da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasu kuma suka ce a to ai dan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da shi bai nuna ya fi lada ba don shi annabi sallallahu alaihi shari'u ne zai yi saboda ko ba ka da wancan to bari yayi da rago dan akan cewa in ba ka da raƙumi ka yayi wasu suka ce to ai ba haka nan ba akwai hadisi حديث عبادة بن الصامت ياتي خير الأضحية الكبش الأقرب خير الأضحية هل كان يا فتو خير الأضحية ده هكو إن سنة دليلي إمام مالك نشيوا راغو يافي سنة أيتة هو حق أكي راغو مشين لكرشي علي كينا نعم to kaga ita abin da yasa aka ce fadalar juma'a kaga daga fadalar juma'a tana da wata fadala kaga jiran nan da aka yi wanda ya zo sa a farko yana da ladan wanda ya yi ibada da raƙumi yana da na biyu yana da ladan wanda ya ibada da baɗi shanuwa har aka kai baiza to wannan sai ya nuna mana juma'a tana da wata kususiya ta fadala ta daban domin ibadu kashi-kashi ne akwai ibada badaniya akwai ibada maliya ibada badaniya in lokaci yayi kawai ba a bukata ko kana da ko sisi ko baka da ko sisi zaka tashi kai sallah za a tashi ayi sallah ita sallah ba ta bukata kuɗi kawai a tashi ayi sallah kawai ko ka tana da bambanci da haji haji ta ta batar da kuɗi tana da bambanci da layya sai an batar da kuɗi to sai ta zamo ta hada biyu ita juma'a ibada ta jiki a taho ayi sallah kuma ana da lada an ibada maliyya فكأنما قرب بدنا فكأنما قرب بقرة فكأنما قرب كبشا أقرنا فكأنما قرب دجاجة فكأنما قرب بيضة kaga kenan ita jimma'a na da falala biyu cewa in an halarce ta an yi ibada kashi biyu ibada badaniya da ibada maliya to daga cikin falalarta kenan da aka ce babu fadlil juma'a yace فإذا فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة إذا لمن يفتو كشي ملائكة سو حلرتو يستمعون الذكر أكشي ملائكة إن سن حلرتو ينا فتو وارد كده ملائكة سن هيتو سو كما سن زو سنا زوا an gama ɗaukar lis an rufe ɗaukar lis kenan yana zama kan abin nan yana zama kan abin nan mimbari sai su shigo masallaci dama yana hijira da gida ka hin shigo to sai maganar na dalis din da an ka dauka na wanda suka zo inda sa'o'i guda biyar to sai su taho su ma a saurari kuduba da su yastami'una dhikra wato su saurari azzikra kuduba azzikra nan kuduba ake nufi fas'au ila zikrillah eh ku yi gaugawa ku tafi ku aje komi ku himmantu zuwa ga zikrillahi sauraron ambaton Allah sauraron hudu ba don akwai zikir cikinta wa'azi na za ka zikiru nan a alkhutba
babun babun tadbiruhu hadha babun wannan babi kenan حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان أن يحيى وابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تحبسون عن الصلاة فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت فقال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راى أحدكم إلى الجمعة فليغتسل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان أن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر لم تحتدثون عن الصلاة فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء توضعت فقال ألم تسمع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل wannan hadisi abu nu'aymi ya zantar da mu inji imam al-bukhari shine al-fadl ibn dukayn qala yace haddathana shayban yace shayban ya zantar da mu an yahya ya karbo daga yahya ibn abi kathir an abi salama ya karbo daga abi salama an abi huraira ya karbo daga abu huraira anna umar radiyallahu anhu yace tabbas haqiqa sayyidina umar ya dalla tabbata gare shi bainama huwa yakhutubu yawm al-jum'ah yana nan yana khutba ana nan sai na umaru na hudu ba ranar jima'a iz da rajulun kawai sai ga wani mutum ya shigo faƙala umaru sai sai na umaru ce lima tahtabi suna an sala wai dan me kuke tara kanku gabarin zuwa sallah lokacin da ya dace ma'ana tun da wuri lokacin da yake da fadaloli da yawa shine tahtabi suna an sala ba gaba ɗaya gabarin sallah ba kaga an bi lafazin tahtabi suna anis sala kun ki zuwa sallah kawai amana kun ki zuwa lokaci tun da wuri kun ki zuwa lokacin da yake da wata fadala wadda in kuma ya wuce shi ke faƙala rajulu sai mutumin ne shi kuma wancan hadisi ne cewa sai na usmanu ne ma huwa illa an sami nida'a ai na shagaltu ne ba a ankara ba kawai ban ankara ba kawai sai ji ana kiran sallah shine ma huwa ba wani abin da na tantance kawai sai naji ana kiran sallah illa an sami tuni da tawadda'at don haka alwala kadai na iya yi na tawo fa qala cha alam tasma'un nabiyya yanzu ba ku ji annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace idza raha ahadukum in dayan ku zai zo masallaci ila jumu'ati zuwa masallacin juma'a falyaghtasil in zai zo juma'a ko sallar juma'a falyaghtasil yayi wanka don ce ila jumu'ati zuwa masallacin juma'a za a iya zuwa masallacin juma'a amma ba sallar juma'a bace shi masallacin na juma'a ne amma ba sallar juma'a bace don haka an sai a fassara ila jumu'ati zuwa juma'a sallar juma'a falyaktasil baka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ko baka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda zai zo masallacin juma'a falyaktasil yayi wanka ba na'am to alhamdulillah a'a ba yadda ake wankan janaba ba a soso ba sabulu sai dai shi in ka kare kai na soso da sabulu ko kuma ka jinkirta shi eh shi wannan daban yake eh babu soso ba sabulu irin shi za a irin shi za a yi wannan duk wankan ibada nau'in shi guda ne duk wanka na ibada wanki siga shi ɗaya ce shiga shi ɗaya ce a wanke saman jiki fara da alwala in akwai kazanta ga jiki a wanke fara da alwala a wanke saman jiki kafin na ƙasa a wanke tsagin dama kafin na hagu duka dai kamar yadda ake yi ko kuma a'a ta'mimul jasad bil ma'i wannan duka tsare-tsaren wannan musafi ne an so ayi amma kawai dai a wanke jikin dai gaba ɗaya ko ina zan babu wata lum'a ga jikin wasu kace shine abin da ake nufi eh to da yanzu da yake akwai bambanci yanzu awoyi ake amfani da su yanzu awoyi ake amfani da su don haka yanzu in mutum ya tafi misali kamar irin sha ɗai a lokacin da za a ce duk masallacin mawakila wasu basu zo ba in ya tafi irin sha ɗai ko sha biyu ya tafi sa'a farko don haka imam malik ya ce wasu lahazozi ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tanada domin baiwar shi a ciki don haka kawai ana ya ɗauka irin daga sha biyu ko kahin sha biyu zuwa kahin liman ya zauna to nan za a samu innan sa'o'i ɗin guda biyar kahin liman ya zauna kamar irin misali daga sha biyu ko kan sha biyu ko kan sha biyu نعم فليغتسل نعم yana nuna cewa ki dan wankan da dan sallar juma'a ke shi ba yayin juma'a ba kamar da kuka eh idza raha ahadukum ila aljum'ati eh shi da wasu suka kafa hujja suka ce wankan shi na juma'an ne ba na yinin ba eh na juma'an ne ba na yinin ba shi kuma akwai wasu hadisan kuma suka ce eh mutum yayi wanka ranar juma'a ranar juma'a kam eh falyaktasil yawmal juma'ati shine bambanci da idara ahadukum to amma dai abin da aka yi fahimta magana zuwa juma'a dai ne kawai shi wankan na zuwa juma'a ne eh a kwarai da gaske sun samu sun samu juma'a cikakka ko wanda bai samu kudu ba ma ya samu juma'a cikakka in dai an zanna an yi sallah da shi ya samu juma'a amma alkhairi mai yawa ya kuce mai na sauraron kudu ba halartar kudu ba shi kuma wanda kudu ba kaɗai ya saurara bai zo ba kahin liman ya hito shi kuma waɗannan fadalar da ke ciki ta kuce mishi فكأنما قرب بيضة فكأنما قرب دجاجة فكأنما قرب بقرة فكأن كبشا أقرنا فكأنما قرب بقرة فكأنما قرب بدنا جسم كل شيء شيء أما يسمى مفللة حلرتر خطبة da sallar juma'a matuƙar dai bai yi abubuwan da ba a so ba hadisan gaba za su nuna mana ba a yi lago ba ba a yi kaza ba ba a yi kaza ba ba a yi kaza ba da sauran lagu a wasu zantuka yana daga cikin abin da ke bata sallah wanda ya lagu bai da juma'a mana ana kudu ba ya yi magana shi ne lagu to
ana cikin fasari amma kauku amma sauku
da ake fi hadisin mujirata